الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاشي درسينا أربعين أتكن كراتمنا الصحيح الإمام مسلم الله يمس رحمه yau biyu ga watan jumada thaniya hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi babu khisalil fitra amma akwai ina jin wajibat da na bayar ko? waɗanne ne? na'am menene unwanin naka menene wajib din?
shi ne na khalaf ibn khalifa خلف ابن خليفة أحسنت نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم البخاري على جيكا أوفيس أكوي الكواكب النيرات هنا نن نازو دشي لتابع ابن الكيال نعم قال المسلم رحمه الله هنا نن جيبان جيبان هاغو درج na sama na can sama
نعم الكواكب الكواكب النيرات لابن الكيان قال خلف ابن خليفة ابن سعيد الأشهري نعم التابعي مولاه أبو أحمد كان بالكوفة ثم انتقل إلى واسط ثم تحول إلى بغداد سكنها وبها توفى نعم قال في الرقم في الرقم الثاني في الرقم الثاني راى عمرو بن حريث حريث عمرو بن حريث آه، عم- عمرو بن حريث الصحابي وهو ابن ست بن- وهو ابن ست سنين
ست سنين كو ابن ست سنين ابن ست سنين وروى عن جابر بن ابي وحشيه قال في الرقم الثالث عمرو بن عمرو بن حريث آه، عمرو- حريث عمرو آه، آه، آه، عمرو بن بن الخريف بدم الحاج مصغرة ابن عمرو ابن عثمان القرشي السعادي أبو سعيد له له آه، له ولأبيه صهوة نعم له وابن له وابن أبي وله له وابن أبي نعم أمم، هكذا. له ولي ولأبيه صهوة يوا له ولأبيه صحبة إيه.
وهو ولا عليه صوم قال ابن هبان ولد في ايام بدر وقال غيره قبل الهجره بالستين وقد رأى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم وعنه ابنه جعفر و- و- واسماعيل ابن ابي خالد واخرون وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ودعا له بالبركه وخط له بالمدينه دار الفرس قال بخاري قال البخاري مات سنة 85 قال في الرقم الخامس هو جا هو جعفر بن بن عياش عياش بن عياش وهو ابن أبي وحشية جعفر ابن إياس بن إياس جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية إيه، أبو بشر أبو بشر العبدي كده نعم ال- اليشكري اليشكري.
اليش اليشكري اليشكري اليشكري نعم نعم أبو بشر بصري نعم
na sai maganar maganar ibn sa'ad nake fada ga tanan yake cewa wa qala ibn sa'ad wa qala ibn sa'ad thiqatun ankara sufyan bin uyayna wa ahmad bin hanbal ru'yatahu li amr bin hurayth نعم wa kadhabahu fi dhalika sufyan wa qala ahmad shubbiha alayhi شبه عليه إيه، نعم shubbiha alayhi wa qala ahmad aidan ra'aytuhu mablujan sanata 77 wa 100 garan kula mablujan mafluja mai cutar falij na'am na'am wa kana la yafamu faman kataba anhu qadiman fasama'u sahih wa anhu qad ataituhu falam afham anhu qila lahu fi ayi sana mata qala azunnuhu fi sanati 80 aw akhara sanati eh, tis- tis- tis'a wa tis- wa sab'in.
tis'in wa tis'in آخر سنة تسع وسبعين وقال بن سعد تغير تغير قبل موته واختلط نعم.
في مسند أحمد دخلت عليه فرأيته قد اختلط ولم أسمع منه مم.
وقال عبد الله وقال عبد الله بن آه، وقال عبد الله عن أبيه كنا أب- أكرم الله أب- آه، عبد الله بن عمر كنا عبد الله بن احمد ايه وقال آه، نعم وقاله عبد الله عن أبيه نعم يعني الإمام أحمد مم.
رأيت خلفه وهو كبير فوضعه رايت خلفا رأيت رأيت خلفا وهو كبير فوضعه إنسان فساح يعني من الك- من الكبر فقال له إنسان يا أبا أحمد حدثكم محارب ابن ابن ابن الدسا- دثار ابن الدثار ابن الدسار وقص الحديث فتكلم بكلام خفي فجعلت لا أفهم فتركته نعم
sai yake ba sai magana abin da yake waɗanda suka rubuta yake cewa rawa lahu muslim fi kitabit tahara babu tablugul hilya wa rawa lahu abu daud fi kitabis salati babu eh, babu du'ai an anas wa rawa lahu tirmidhi fi kitabil libas babu babu ma jaa fi libsi su wa rawa lahu an-nasa'i fi kitabil zina وروى له ابن ماجه في كتاب الاحكام باب الحاكم باب الحاكم ي- ي- يجت- يجت- يجتهد يجتهد يجتهد فيصيب ثم نعم.
عاش تسعين سنة س- تسعين سنة وتوفى سنة إحدى وثمانين ومئة ثم ذكر ثم ذكر ابن حجر ممن يسمع من خلق ممن سمع من خلق من القدماء مم.
نعم هشيم هشيم هشيم نعم هشيم هو وكيل قبل الإقلال أقرب ولا قبل قبل الإقلال ai ba su- haka yace maka cewa cewa wai dari ko da mawuci na da na farko da ko eh ko da mawuci eh shi yake cewa wa za- thumma zakara zakara ibn hajar min man sami'a minhu na- min man sami'a min man sami'a min kharab min alqudama min al-qudamai eh hushaym wa wakil
yace wa zakara anna akhara man akhira akhara man sami- anna akhara man sami'a minhu al-hasan ko الحسن ابن عرفه hasan bin bin arafa eh kama fi tarihi Allahu akbar wannan tarjamar khalaf ibn khalifa kenan akan me muka kawo batun tarjamar khalaf ibn khalifa akan eh hadisin tablughu al-hilyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu cewa wannan hadisin tafarrada bihi ko kuma gashi ikhtalata kuma gashi muslim ya fitar da shi to ya za a yi da wannan hadisin sai ah, menene wajib na biyu to wajibin shi ne samuwa hanyoyin waɗanda suka wanda suka rawaito wannan hadisin daga a- a- ba wai daga khalaf ba, wanda suka yi masa mutaba'a ko hadisin yana da a- shi khalaf yana da mutabi kuma ko kuma hadisin yana da shahid to me kuka samu akwai wanda ya samu wani abu anan na'am
rubuta da bibita hadisin malam na'am akwai ah, hanyoyin da ya zo ta hanyoyi guda biyu na'am akwai wanda ya zo akwai halafin a ciki a- a- a sanadin kenan akwai kuma wanda ya zo ba ta hanyar sa ba ta hanyar abu zura To, hadisin da ya zo ta bangaren halafin wanda ya zo akwai halaf a cikin sanadin nasa to a cikin kudu sita na samun cewa a- a al'imam musulun ya fitar da shi eh to kafin ka wuce in kana neman mutaba'a ga khalaf ai ba za ka nemi hadisin da khalaf din yake a ciki ba ba wannan riwayar za ka nema ba sai ka nemi riwayar da khalaf yake da mutaba'a tamma ko mutaba'a kasira to yanzu kaga ka samo ka ce akwai riwayar abi zur'a riwayar abi zur'a daga abu huraira ko a ina ka same ta to ita ita ya kamata ka kawo mana to ga ita ce mutaba'ar amma yanzu in ka kawo mana riwayoyin khalaf a cikin kutubu sita waɗanda ka rubuta to ai kaga baka yi baka samu ba shine muke nema ba ai ba shakka muke cewa khalaf ya ruwaito hadisin ba amma shine illar hadisin dan shine ikhtilat ko ba haka ba saboda haka muna neman abin da zai karfafa tasa riwayar ne aha wanda ya zo a cikin musulun na abu ya'ala aha hadisi mai lamba ta ɗari ta dubu shida da ɗari biyu da a, biyu wanda yake cewa haddasana abdulgafar ibn abdullahi يحدث عن ibn zubair حدثنا ابن ابي مسلم علي بن علي بن مسهر يوا عن سعيد بن طارق عن سعد بن طارق عن عن سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله يوا.
عليه وسلم تبلغ الحليه آه، تبلغ الحليه حيث يبلغ الوضوء to haga wannan ita ce mutaba'a tamma Ali ibn Musir an Sa'ad ibn Tariq dan hadisin Khalaf ibn Khalifa an Sa'ad ibn an Abi Malik al-Ashja'i shine Sa'ad ibn Tariq saboda haka Ali ibn Musir ya ji hadisi ya ruwaito daga malamin sa kaga kamar tare suka ji kenan ko ba haka ba to wannan ita ce mutaba'a tamma Abu Ya'al al-Musili da kuma Ibn Hibban ma ka kara Ibn Hibban ma ya ruwaito hadisin da wannan isnadin na'am Aha, akwai wata mu- akwai wani mutabi' din kuma wani mabarin mutama na ibn Khuzaimah ibn Khuzaima Abdullahi ibn Idris Abdullahi ibn Idris ya ruwaito daga Sa'ad ibn Tariq ita ma wannan mutaba'a ce tamma hakanan abu hawa na shi ma ya rawaito Abu Awana ma ya ruwaito daga ta hanyar Abdullahi ibn Idris haka ne eh ta hanyar kut- akwai wata riwayar amma gaskiya ni ban ganta a cikin Abi Awana kai ka ganta a cikin Abi Awana a Eh, waye yayi maka ishara gare ta
daga wajen babbanci tambayi Eh, riwa- ba ka ce a riwayar Abdullahi ibn Idris tana wajen Abu Awana ba ma wa kaga ka ganta a cikin Abi Awana
ita hanyar abdullahi bin idris ba eh ka ganta a cikin mustakhraj din kwarai da gaske hadisi mai namba 665
665 to ba dai wannan nuskar ba ce 665 muta'akkid dan sun yi ishara masu takhrij sun ce abu awana ya fitar amma ni ban ga riwayar ibn idris a cikin abi awana ba wanda nake da shi sai dai a cikin a cikin sahih ibn khuzaima na'am almuhim hadithin yana da in ka samu ka nuna mana insha Allah Aha, to kuma akwai mutaba'a qasira shine wanda ka ambata riwayar Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir daga Abu Huraira a cikin abin nan a at-tuhur ne ana al-Qasim ibn Sallam to amma shi wannan hadisin an ruwa- shi wannan hadisin ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi waɗansu sun ruwaito shi marfu- marfu'an waɗansu sun ruwaito shi mawqufan ala Abi Huraira almuhim dai wannan hadisin sahih tunda shi khalaf ibn khalifa ya samu har mutum biyu sun yi masa mutaba'a kuma shi ali ibn mushir da abdullahi ibn idris dukkaninsu thiqat ne ga abinda al-hafiz ibn hajar ya ce akan ali ibn mushir ali ibn mushir thiqatun lahu gara'ib ba'da ma udhir ba'da ma ba'da ma adarra Ba- ba da ma'udin kai eh ai ba da ma'amiya ya makance to yana da gara'id shi ma yana da mulhaq bil ikhtilat ba ikhtilat ba ne mulhaq bil ikhtilat mutum ne yana da littafi da littafinsa yake riwaya sai ya makance kuma bai haddace hadisansa ba to saboda haka ta yaya za a yi riwaya ta zama to bai kuskure ba Ko in dai ba ya samu amintacce wanda zai rinka karanta masa littafin ba saboda haka wanda ya zama to yana da in ya zo aka rinka samun gara'ib daga wajensa sai a ɗauke shi akan wannan illar makantarci ba da ma'amiya to shi ku abdullahi ibn idris ga abin da alhafid ibn hajar ya ce a kansa a cikin taqrib abdullahi ibn idris ibn yazid ibn abdurrahman al-audi abu muhammadin al-kufi fiqatun faqihun abid fiqatun faqihun abid to saboda haka kaga hadisi ya tabbata shi yasa sahiba as-sahihain ah, muslim da ya kawo shi ya shiru bai kawo masa wani mutabi' ba kaga duk wanda ya ce zai wa muslim istidraki da wannan sai a ce masa ai muslim ah, ya san da wannan illar amma ya san ba illar ba mai suka bace shi yasa ya kawo hadisin kuma ma a iya cewa ya rawi- ya yi rubayar ne ya tantance ne kafin ya sami ikhtilafi shi sa ya rawaito shi kuma A'a.
shi muslim A'a. ai ba daga- ba muslim ne ya rawaito daga gare shi ba a suna nufin wai zaɓar ruwayar
wato a abinda suke cewa shine duk wani rawi da yake da illa yawanci sun san cewa wannan illar ba ta yi tasiri a riwayarsa ba to amma kamar yadda ibnu daqiq al-aid ya ce wannan zamu dauka ne ala husnul zan to ta zato gare su amma manhaj ilmi shine kamar yadda muka yi yanzu mu duba mu gani shin wannan illar qadiha ce ko ba qadiha ba tunda muka sami yana da mutaba kaga ba ce suka ba akan ingancin hadisin wala wannan hayakin nan ba daɗi wallahi suna cutar mu ina mai unguwa na mu ci gaba to babu wani akwai wani wajib din shamsuddin to na'am na'am bismillah na'am Mm. مستدرك علوم الحديث كوع الإكليل ايه yake cewa muslim baya fitar da hadisinsa sai dai a cikin shawahid hadisin khalaf ibn khalifa to yanzu ka ga dai wannan hadisin ba shahid bane asl fil bab na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله باب خصال الفطرة yace babu khisalil fitra babun wato tadodin fitra wato abubuwa da suke wato su ne ake kirgawa akan cewa su ne ayyuka ko abubuwan fitra abubuwan da yake su ne fitra قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am وعمرو الناقد na'am وزهير بن حرب na'am جميعا عن سفيان na'am an sufyan shine ibnu uyayna قال أبو بكر abubakar yace حدثنا ابن عيينة na'am عن الزهري na'am عن سعيد بن المسيب na'am عن أبي هريرة na'am عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace الفطرة خمس fitra abubuwa guda biyar ne أو خمس من الفطرة ko kuma abubuwa guda biyar suna daga cikin fitra الختان alkhitan kaciya والعز والاستهداء wal istihdad da aske gashin gaba وتقليم الأظفار da, ta- da yanke faratu ونتف الإبل da tsige gashin hamata وقص الشارب da wato a, rage gashin ba- a, gashin bude baki kas shine datsewa a- a- ba, ba aske shi ba datse shi eh datse gashin bude ba- a- a, gashin baki aka ce alfitra ma'anar fitra a nan shine a sunna waɗansu kuma wato sunnatul anbiya sunnonin annabawa A asalin fitra shine asalin halitta da Allah ya- ya halicci mutum a kai wato shine hanya mustaqima da Allah yake son mutum ya kasance a kai to shine annabawa shi yasa shi yasa ake cewa sunanul sunanul anbiya sunnonin annabawa sunnan annabawa da annabawa sun zo su zamanto akan wannan suke na'am wani lokaci akan fassara fitra din da addini eh addini fitratullahi allati fatara an-nasa fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim fitra lid-din hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha eh to kaga ya nuna cewa addinin al-qayyim shine fitratullah na'am قال حدثنا menene tambayar ka na'am Eh, malik yana inkarin askewa tunda ah, malik ya ce innahu minal muthla muthla ne amma kaga ah, saboda a riwayar ihfa ihfa'u sharib ihfa'u sharib yana nufin almubalaga fi qassihi shi imam abu hanifa ya dauki wannan a matsayin izala gabaki daya to shi kuma malik ya ce tunda ai qas aka ce kuma har an nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake datsewa yake ba askewa yake ba Ah, kuma ya yi ma mughira bin shu'ba ko Mm, to so wannan ya nuna cewar shi yasa malik yake inkarin askewa yake cewa innahu minal muthla bata kama ne bata halitta na'am in ya aske gaba daya eh maimakon aka aske shi ba in aka aske shi sai ka ga eh na'am shi kuma na hamata shi kuma zabi cire wannan kama dai haka aka ce ka zo ka samu ladan sai kai shi ba haka ne ba aske shi ake ba eh za a iya sanya abin da eh kamar alawa ko ko hoda ko ko shaving cream wanda yake zaka zaka tsige shi din ba zai iya da eh a shi ba zai zama da miƙas ba miƙas ai abin nan idan miƙas ne she ba ai ba zai ƙas zai ba zai natf ba cizgewa shine ka cire shi gaba ɗaya an ce hikiman cewa natf saboda in aka tsige shi din yana dadewa bai tofo ba sabanin aka aske shi in aka aske shi zai saurin tofowa waɗansu kuma suka ce abin da ya san aka aske shi yana ƙara ma wajen wari sabanin aka tsige shi donan itibarat ne da fukaha suka ambata shurahul hadith na'am abu tahir wa harmalatu bin yahya at-tujibi suka ce ibn wahab abdullahi ibn wahab yunus ya ce akhbarani yunus shine ibn yazid al-aili az-zuhri na'am daga abu huraira daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ce ayyukan fitra guda biyar ne yin kaciya da aske gashin gashin gaba da tsige gashin wato da datse gashin bude baki gashin gashin baki da aske da yanke farata da tsige gashin hamata na'am da kutaibatu bin sa'id dukkaninsu daga ja'far yahya ya ce ja'far na ja'far ibn sulaiman kaga da can ya zo muhmal yanzu ya zo mu bayyana shine ja'far ibn sulaiman ad-dubai daga abi imran al-jauni abu imran al-jauni daga anas ibn malik radiyallahu anhu yace anas yace an sanya mana iyaka wato lokaci a wajen a wajen datse gashin baki da kuma yanke farata da tsige gashin hamata da kuma askewar gashin gaba kada mu wuce kada mu bari har sama da kwana arba'in sama da kwana arba'in abu imran al-jauni shine abdulmalik ibn habib abdulmalik ibn habib al-basri abdulmalik ibn habib al-basri الأزدي الكن... الأزدي مشهور بكنيته ثقة من كبار الرابعة akwai wani abdulmalik ibn habib amma shi ba basri ba ne wane ne ba kusan wani abdulmalik ibn habib din ba alfaƙi albajirin malik ba malik na
ala haddasa muhammad ibn musanna na'am ala haddasa yahya حد يعني ابن سعيد يعني ابن سعيد القطان يحول سندي قال وحدثنا ابن نمير عبد محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي يجي حدثنا ابي شيني عبد الملك عبد الله ابن ابن نمير جميعا جميعا دشي يحيى ابن سعيد القطان دكما عبد الله بن نمير عن عبيد الله دغ عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع دغ نافع وانا شيني سكي تشي مسا مصغرا المصغر ثقة والمكبر ضعيف دكان سنة رواية دقى نافع عبد الله بن عمر العمري دا عبيد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر ضعيف عبيد الله بن عمر ثقة إيه؟ المصغر ثقة والمكبر ضعيف نعم ايه ايه ايه باقي باقي مسؤولا بني نعم عن نافع daga nafi عن ابن عمر shi ubaidullah yana daga cikin at-tabaqa al-ula daga ashabu nafi bal wadansu sun kaddamar da shi akan malik wadansu sun ce sun kaddamar da shi akan malik kamar imamu ahmad ya kaddamar da ubaidullah akan nafi akan malik wajen riwaya daga nafi na'am عن ابن عمر daga abdullahi ibn umar عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce أهف أهف الشوارب ahfu shawari wato ku rage ku isa matuƙa wajen rage gashin baki نعم وعف وعف wa awful liha ku cika ku cika gemu to ku ga gemu ya cika to wannan ne da riwayar da ta sa malaman hanabila suka ɗauki cewar wanda yake aske gemu fasiki ne don ya saba umarni to suka ce yau dan suka ce to ya za a yi da sharaɗin hanabila sun ce fasiki ba zai zama waliyi ba wajen aure ina to ya za a yi mu yi wanda suke ɗaura mana aure ba su da gemu yawanci inda za ga a- abin nan aske gemu a- aske gemu abu ne wanda yake mai yawa a can wajen su to shine mazhabar hanabila suka ta tsananta a wannan mazhabar malik taban sun ce sunna ce saboda wannan hadisin cewa min alfitra alfitra sunna Eh, shine sarif daga amr din Eh, shine sarif daga amr din eh waɗansu kuma suka ce a'a ai tunda ita fitra kalma ce mujmala a cikin abubuwan fitra akwai wajib akwai mu- akwai mustahab saboda haka ba zai iya zamantowa karina ba suka ɗauki umarnin a zahirinsa waɗansu kuma suka ce ai duk umarni da ya zo idan a babin adab ne to baya ɗaukan wajibci yana ɗaukan istihbab ha, waɗansu suka kawo wannan ka'idar ala'ai hal ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewa za a iya datsewa shine fi'ilin sahabbai abdullahi ibn umar in yi hajji ko umra yana kama gemunsa haka abin da ya wuce ƙasa sai ya datse shi na'am
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد kuma uthaybah ibn sa'id ya zanta mana wannan hadisi عن مالك بن أنس daga imam malik ibn anas al-imam عن أبي بكر بن أبي بن نافع daga abi bakr ibn nafi' عن أبيه daga babansa nafi' maulan ibn umar عن ابن عمر daga ibn umar kaga malik yayi nuzuli anan na'am عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه أمر بإعفاء الشوارب cewa ya yi umarni da isa matuƙa wajen rage wato a gashin baki وإعفاء اللحية da kuma cika isa matuƙa wajen cika wato gashin gemu al'ifa ma'akudu min al'afu al'afu a ziyada kenan wato ya zama tukun an cika gashin har yayi ziyada eh tsaron malik ne tunda dan nafi ne amma kaga malik ya zama to ya ya zama to almajirinsa a wannan hadisin na'am نعم قال حدثنا سهل ابن ابن عثمان na'am قال حدثنا يزيد بن زريع نعم حدثنا يزيد بن زريع البصري عن عمر بن محمد دقى عمر ابن محمد قال حدثنا نافع يتي حدثنا نافع وانين عمر ابن محمد عمر ابن محمد النافع عن أبيه عنه البخاري وأنه متأخر عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر نعم القرشي العدوي المدني نزيل أسقلان تشيكم آه، من الرواة عنه ta yi babu nafi a cikin masu riwaya daga gare shi shi yasa takrib baya amfanarwa a wannan shi ko anan wajen yarwi an nafi ko eh haddathana nafi Mm, to shi ko kaga ba shi da riwaya daga nafi bal malik ibn anas malamin sa ne wa mata qablahu bi dahab ha ah na'am yarwi an nafi wa nafi maula jaddihi inda al-bukhari wa muslim na'am huwa huwa shine to wa aiwa haddathana alhadith kutaiba Mm. amma ai kage ya kawo shi da lafazin Mm. na'am
قال حدثنا نافع na'am wannan Umar ibn Muhammad kamar inda muka ce shine ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar al-Madani al-Umari na'am yace haddathana Nafi' آه، عن ابن عمر daga Abdullah ibn Umar قال yace قال رسول الله صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama عليه yace وسلم خالف المشركين ku saba ma mushrikai أهف الشوارب ahfu shawarib ku isa matuƙa wajen tsige wajen wajen datse gashin baki ga gashin baki wa awfu liha kuma ku cika gemu gashin gemu wa aufu ay utrukuha wafiya alwi- alwafa wato shine ay la taqussuha kada ku aske gemu to shine hana- hanabila suka dauke shi akan zahirin sa cewar a aske shi mukhalafa ne Mm, saba umarni ne rashin aske shi kuma wajibi ne
to wannan karkata illa ce khalifin mushrikin
na'am shine il- a- a- a- a- saboda su aka san haka suke su su cika gashin baki su aske gemu Mm. ko haka suke ko yanzu ba har yanzu ma a har yanzu ba musamman majus to bukhari nastaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik Allah ya tsare Mm. musamman majus ko Mm. yan yan farisa majusawa masu bautar taurari na'am قال حدثني ابو بكر بن اسحاق na'am قال اخبرنا ابن ابي مريم سعيد كينان سعيد ابن أبي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر نعم قال اخبرني العلاء بن ابن عبد الرحمن نعم ابن يعقوب نعم مولى الهرى مولى الحرقة عن ابيه daga babansa عن ابي هريره daga abi hurairah radiyallahu anhu قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace جز الشوارب juzzu shawarib وارخ اللحى jaz shine wato al-istisal ku bincike ku tsi shi ma dai kamar tsigewar gashin bude baki a a, gashin baki na'am wa arhul liha ku kyale bu- eh, gemu yayi tsawo
خالف المجوس ku saba ma majusawa Mm. ku saba ma majus a bainahuma umum wa khusus kullu majusi mushrik wa laysa kullu mushrik majusiyan ko ba haka ba
kullum majusin mushrik yi wa laysa kullu mushrik majusiyan Mm. ko za a samu mushriki ba majusi ba amma duk majusu mushriki ne ko ba haka ba duk akwai majusu wanda yake mai muwahhid Eh, shine almajus asalin almajus su ne masu addinin bautar wuta Mm, zoroastrians kenan Mm, zoroastrian masu addinin zoroaster na'am Mm. Shi- ya yi asudurai ba duk yana cikin gemu amma ko da suke suna cewa a wannan maganar yusuful a- a- a- a- wannan abdullal judai kenan yusuf ibn abdullahi judai wannan iraq da yake zaune a kuwait da ya littafinsa ban karanta littafin ba amma dr muslim yake ba shi ya karanta shi ya yi talhisinsa shi na cewa ai al-lihiya shi ne ma na bata al-liha shi ne abinda ya fito akan gashi akan a ƙarƙashin ƙasusuwan mukamiki eh shi ne saboda haka saje baya cikin lahiya haka dalika abinda yake a wu- ga ƙasan wuya baya cikin lahiya saboda haka in an aske shi shi ba komai abinda kawai ya fito akan haba shi ne lahiya to wannan mara ce ta loga amma orfan ba shi bane shi yasa kaga imamun nawawi a nan daga cikin abubuwan da ya faɗa ba a so a yi da da gemu ya ce wa amma ifa'ul lihiya fa ma'anahu tawfiruha wa huwa ma'ana awful liha fi riwayatul ukhra wa kana min adati al-furs qassu al-lihya fa naha ash-shar'u an dhalik wa qad dhakara al-ulama fi al-lihya ashara khisal makruha ba'daha ashaddu qubhan min ba'd ihdaha khidabuha bisawad la li gharad jihad tun ya tura ta da baki ba dan jihadi ba saboda kaga kamar waɗanda suke a karwaito daga cikin salaf suna turawa da da baki a ce wannan saboda jihadi ne to waɗansu kuma sun yi ilhaƙin su da jihadi ne saboda jihadi ba kana ce tsoho ne ba ce mutum tsorayi ne zai yi Eh, eh, eh, wajen jihadi Eh, saboda khida'a to su wajen siyasa za a yi shugabanni za su yi waɗansu sun ɗauki wannan tababin masalihul mursala shi za ka ga shugaba- za ka ga shugabannin saudiya mutum shekara ɗan tamanin da wani abu amma gashi baki kirin Mm, da har sarakunan mu ma nan Eh, ko sarkin kano ado allah ya ji kansa sai da ya kai shekara na jin 75 ne ya ce to ba zai sake tura gashi ba ya ce to babu amfani kuma ya ya kai shekara 75 ce ba zai sake tura ba sai ya bar shi to waɗansu suna cewa wannan saboda mai saboda kwarjinin sarakuna saboda sarakuna su yi kwarjini in a gan shi tsoho tukub tukub sai a ce ka gani ma za mu iya masa dabara dan tsawo- dan tsoho kyamus kyamus eh? bari muna zuwa kan wannan muna zuwa Ah, na farko kenan ya ce athaniya na biyu khidabuha bis sufra tashbihan bis salihin la litiba'i sunna mutum ya sa lalle ja dan ya ci dan a ce shi ma mutumin kirki ne salihi ne Eh, in za a- in aka je ana in ana raba zakka a- aka ce ai masu zama a masallaci ake ba wa masu ibada sai ya je ya mayar da gashin sa ja ana ganin sa a ce masha Allah masha Allah sai a bashi ba wai dan sunna ba ai a ce na Allah ne to wannan makro الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرئاسة والتعظيم وإيهام, وإيهام أنه من المشايخ yaje ya sanya mata toka ko kibri ko salfa yadda za ta yi fari ana ganin sa a ce a- an ana neman manya sai a rinka sashi a cikin sahun manya don a ce shi ma shehi ne الرابعة نتفها أو حلقها أول أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة مم. آه، وحسن الصورة daga ta fito a tsige ta saboda mutum a ce shi shagiri ne alhamisa natfu shaib cire furfura sadisa tasfifuha taqatan fawqa taqa tasannu'an liyastahsinuhu an-nisa wa ghayruhunna wato mutum ya kyautata ta ya mata sau-sau wannan kala daban-daban tabaka-tabaka domin mata in sun gani su abin ya burge su asabiya a ziyadatu fiha ƙari a cikinta wan naqsu minha bi ziyadati fi wan naqsu minha ah, da kuma rage ta bi ziyadati fi sha'r al-aidar da ƙara ga- gemu a a gashin saje min as-sadugaini Uh, to kaga wannan kamar a zahirin sai ya nuna kan cewa wannan ba ba gemu bane aw akhdhi ba'd al-'idhar fi halq ar-ra's ko kuma idan mutum zai aske zai yi aski to sai ya ciri wani daga cikin gashin saje gashin saje ya dan rage shi lokacin da ake aski to kaga su kuma wannan sai ya dauka yana daga cikin lihiya kenan wallahi Allahu a'lam wa natfu janibai al-anfaqa وغير ذلك الثامنة تصريحها تصنعا لأجل الناس tun ya rinka taje ta saboda mutane التاسعة تركها شائثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه mutum ya batta ba tajewa kamar ta dandabe eh me ta cibir me burci-burci don ya nuna cewa shi mai zuhudu ne al'ashira annazaru ila sawadiha wa bayadiha ijaban wa khuyala wa ghirratan bil shabab wa fakhran bil mashib wa tatawulan ala shabab mutum ya rinka duba ya ya sanya bakin domin ya rinka ujubu da kansa ko kuma ya sanya farin domin ya rinka ujubu da cewa shi ma dattijo ne alhadiyata ashar aqduha wa dhafruha yi mata kitso yi ma yin kitso kamar za ga waɗansu suna yi a kitse ta a saniya ta ashar halkuha mutum ya aske gemu illa idza nabata lil mar'ati lihya sai dai idan mace gemu ya fito mata fa yustahabbu laha halquha to mustahabbi ne ta aske ta mace ranar aka samu ke da aske eh mustahabi ne dan saboda in ta bar shi tashwih lil khul- lil khilqa mm yake kama da maza kuma ba ta halitta ne abubuwa ba da yana sun kanta
eh na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب na'am قالوا suka ce حدثنا وكيع حدثنا وكي ابن الجراح عن أبي ابن الجراح daga zakariya ibn abi za'ida عن مصعب بن daga mus'ab ibn shayba عن طلق بن daga talq ibn habib عن عبد الله بن daga abdullah ibn zubair عن عائشة daga aisha قالت tace قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce وسلم عشر من الفطرة ashirin min alfitra abubuwa guda uku suna da guda goma suna daga cikin fitra kaga ya nuna kan cewa hamsin min alfitra la mafhuma lahu dama mafhumul adadi ne ba a iyakance su da wannan ba shi yasa kuma aka ce min alfitra na tab'id da cewa suna daga cikin fitra Mm, na'am قص الشارب qassu sharib rage gashin baki وإعفاء اللحية da barin ji- da barin gemu ya cika والسواك da yin aswaki واستنشاق الماء da shakarwa وقص الأظفار da da yanke faratu وغسل البراجم da wanke albarajim nan an yi sabani wajen albarajim din nan an ce shine wato abin da yake karkashin akaifa karkashin farce waɗansu kuma suka ce shine matattarar ɗan yatsu din nan su ne albarajim waɗansu kuma suka ce shine al'auran mutum wato a mutum ya tsarki istinja ونكف الإبل da wana- da tsige gashin hamata وحلق العانة da aske gashin gaba وانتقاص الماء wanti qasul ma shine istinja shi yasa aka karfafa cewa ba istinja bane gasul barajim din nan din ne tun daga shi intiqasul ma shine gasul a- a- shine ya'ani al istinja ko Mm, ba su faɗi shi ba bari ga abin da nawawi wani ya ya karanto mana abin da nawawi ya faɗa ku binciko ku gani abin da ya faɗa akan a, gasul baraj- barajim a a- a- alhaji hamza kai mu ci gaba da mu ci gaba a kyala wani ya nemo
قال زكريا zakariya ibn abi za'ida ya ce قال مصعب mus'ab ya ce ونسيت العاشر na manta da ta goma إلا أن تكون المضمضة sai dai idan mazmaza ce kukurar baki
زاد قتيبة kutaibatu ya kara a hadisinsa قال وكيع waki'u ya ce انتقاص الماء intiqasul ma يعني الإس- yana nufin al-istinja shine tsarki tsarki da ruwa
وحدثناه أبو كريب wannan hadisin abu kurayb haka ya zanta mana shi قال أخبرنا ابن أبي ya ce شيبة akhbarana ibn abi za'ida عن أبيه daga babansa عن مصعب بن شيبة daga mus'ab ibn shayba في هذا الإسناد a wannan isnadin kwatankwacinsa غير أنه قال sai dai a cikin riwayarsa ya ce قال أبوه a ƙala abuhu babansa ya ce ونسيت العاشرة wato ba mus'ab ɗin ne ya faɗa ba kun ganin ya ƙara wasiɗar babansa a wancan hadisin kuma babu babansa wa alaikum salam wannan ikhtilaf ɗin um, ku binciko mana shi mai ra- watakila ko nawa ko abin nan wa yake da suna addara kutni ko ya faɗi wani abu akan riwayar na ina jin kamalan da masu ala abubuwan da aka lissafo wanda imamu nawa ya faɗa guda goma sha eh dangane da gemu eh.
malam wanne ne daidai
a dukkaninsu makaruhi ne abin da ya faɗa ya ce ba zuha a shaddu min ba
suna nuna kira haskewar haramun
na'am haske gemun gaba daya haramun eh shi ne zahiri amma dai shi nawa bicewa ya yi saboda an ce fitra ba dole ba ce sunna ce saboda haka askewar sai ya zamanto makaruhi amma aka tafi a zahirin hadisin ibn umar na cewa uful liha da arhul liha duk sai ya nuna kan cewar akasinsa manhiyun anhu na'am
باب الاستتابة babul istitaba babin yin tsarki wato al-istitaba talabu tib Huh? me me kun binciko kun gaji me yace mhm bismillah barista كما قلنا تشوي البراجم na'am بفتح الباء na'am وبالجيم na'am جمع برجمة na'am بضم الباء نعم.
والجيم eh وهي عقد الأصابع aha uqadul asabi shine tattarar tattarar yan yatsu wannan tattarar ta yan yatsu nan wajen ومفاصلها wa mafasilaha da gabobinta gabaki daya Mm. na'am
وقال العلماء قال na'am أخبارها قال العلماء na'am ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ Mhm.
في معاطف الأذن وهو الصماخ aha eh to shine gashi nan na kunnan naka ya zo aran ma ma a shine asima ga fatar abinda yake abinda yake shiga cikin fatar abinda yake a buya a cikin fatar kunni
za za a a yi haƙinsa yi ilhaƙin sa amma ilhaqi ne amma na asalin wancan al'asul shine wancan na'am ba ku ga dan ikhtilaf ba a cikin wannan hadisin hmm? eh wannan ikhtilaf din ba ku ganin illa ce na'am na'am mhm
يتي قال الدار قطني mhm في التتبع mhm خالفه أي مصعب بن شيبة mhm رجلان حافظان مهم.
سليمان مهم.
وأبو بشر mhm رواياه عن طلق بن حبيب مهم.
من قوله قاله مؤتمر مم.
عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر مصعب منكر, منكر الحديث قال eh gashi النسائي.
na'am qala hun nasa'i to ka gani gashi nan anan a cikin ilal darqutni wasu ila an hadith abdullahi ibn zubair an aisha an annabi sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitra qassu sharib al-hadith qala yarwihi talq ibn habib wa ikhtalafa anhu فرواه مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر ابن إياس فرواه عن طلق ابن حبيب قال كان يقال أشر من الفطرة مكتوب كان يقال يجي وهما أثبت من مصعب ابن شيبة وأصح حديثا kaga dara kutni shine a tatabbo din da wannan ma a cikin tatabbo ma ya kawo shi amma nan a cikin ilal ne cikin ilal dara kutni a bari mu ga idan alhafiz ibn hajar ya yi jawabi a kansa a cikin talkhisul habir wannan me suka ce akan wannan illar kun gane aiko ba ku gane illar ba mus'ab a- a- a- khilaf ne tsakanin akan a, talq ibn habib yana da almajirai guda uku mus'ab ibn shaiba da ja'far ibn iyas da a, suleiman ibn harb suleiman ibn harb da ja'far ibn iyas ibn abi wahshiya ko abu bishir su suka ce yuqalu haka suka faɗe shi ana cewa ba su faɗuwa ya faɗa ba shi kuma mus'ab ibn shaiba ya kawo isnadi da abdullahi bin zubair daga aisha daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al-ikhtilaf fi ar-raf'u wal qat' ne ma tunda shi talq ibn habib tabi'i ne saboda haka maqtu ya kawo shi Mm. saboda haka wanne ne yake a a afwan akwai wannan da Allah ku tsaya mu ga akwai a cikin hadiyus sari ya ce wa rajahan nasa'i an riwayar maqtu'a alal mausulatil marfu'a walla to ga abinda ibn hajar ya ce wallazi yadhharu li annaha laysat bi illatin qadiha fa inna rawiyaha mus'ab ibn shayba wathaqahu ibn ma'in wal ijli wa ghayruhuma walayyanahu ahmad wa abu hatim wa ghayruhuma fa hadithuhu hasan وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ وقول سليمان التيمي سميت طلق ابن حبيب يذكر عشرا من الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي ويحتمل أن يريد أنه سمعها سمعه, سمعه يذكرها وسندها فحذف سليمان السند wannan ibn hajar ne ya ambace shi a cikin hadiyus sari kuma ya kawo shi a cikin kitabun libas a cikin fathul bari don haka almuhim dai wajibi yana nan kuje ku bincika da allah ku gani kuje ku bincika ai shi ne ai shi ne shi ne wani isna wani ikhtilaf din kenan da aka yi hadisin dai wato ina zuwa akwai abin da barin ga ina muharrar yake a cikin al-muharrar fil hadith na tuna lokacin da ya kawo shi yawa al-muharrar fil hadith yawa kaga ibn abdulhadi cikin almajirin ibn taimiyya da ya kawo shi a cikin al-muharrar fil hadith kamar bulughul maram yake shi ma a hadithul ahkam ne sai ya ce rawahu muslim wa zakara lahu an-nasa'i wa darqutni illatan mu'athira wa mus'ab huwa ibn shayba tukullima fihi qala an-nasa'i munkarul hadith saboda haka sai ku bincika gashi muslim ya rawaito hadisi an ce yana da illa mu'athira ma huwa aljawab ku je ku duba akwai littafin bainal imamain ad-darqutni wal imam al-imam muslim wad darqutni na sheikh rabi bainal imamain wato shine ai ɗaya daga cikin abin da har yanzu wato muslim ya ce zai ambaci al-akhbarul mu'allala imam muslim ya kawo wannan hadisin don ya kafa hujja da shi ne ko don ya bayanin illarsa ya fito da shi ya ce yana da illa wanda in haka ne kuma kaga za a bude kofar kofar rikici za a bude cewa hadisi in amma an ce maka muslim ya inganta hadisi sai ya ce za a iya ce maka to ai watakila don bayanin illa ya kawo shi almuhim dai ku je ku binciko kan ku kara bincike akan wannan hadisin wajibin usbu alqadim ma'am bashir baka ka dade baka kawo wajib ba na'am to za dan saurara to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika